إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazu ahlus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magara yau muna goma sha hudu ga wata na juma'a ula shekara hijira 437 wanda ya dace da 23 ga wata na biyu shekara hijira 400 da shekara ta miladiya 2016 na batin na ɗaki batin a satin kenan a insha'allahu yau za mu yi darasi na hamsin da biyar a wannan littafi na alwajiz fifiki sunnatu wal kitab aziz kenan a darasi da ya gabata kenan darasi na hamsin da hudu mun tsaya a ƙarshen magana ta matsayin sallah ta bulaguro yin ƙasar a cikin bulaguro bayani da ya gabata cewa asali ka'ida a bulaguro sallah raka'a biyu aka shar'anta farkon al'amari daman sallah bibi ce aka cika hudu banda magariba kuma daga baya aka maida a bulaguro raka'a biyun ta farko amma ta dama magariba can daman asali ana raka'a uku ake can dama kenan insha Allah yanzu bayan dai a ƙarshen karatun ruwa ta ibn Umar wanda ruwa da Imam Bukhari ya haka Muslim na cewa duk wannan da ya zamana da su da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar hatta Usman duka abulaguro raka'a bibi suke to wannan bayanin cewa abulaguro raka'a bibi suke ya ka tambaye me asalin akwai maganar cewa an samu usman bin affan iya cika sallah amina to wannan amina ne maganar take ba wa a dukkan bulaguran shi bane kuma hatta aminar abinda aka kawo labarin usman hashi kan shi wajen shekara shida ko zuwa ta takwas hijira shi ma raka'al bibiyin yake akwai ina ma kai bibi yake daga baya ne ya cika ta koma hudu yanzu dai bayan dai tabbatar da kurin dan bulaguro sallar sharaka a biyu ce banda magarba sai masafatul ƙasa a daga kilo nawa ya kamata mutum ya fara ƙasarin sallah daga kilo nawa اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرا حتى نقل ابن منذر وغيره في هذه المسألة أكثر من عشرين قولا yace malamai magabata sun yi saɓanin yanke kilo nawa ya kamata a fara ƙasarin sallah saɓani mai yawa halibin munzir ya kawo maganar haka ba shi kaɗai ba cikin malamai maganganu daban-daban sama da magana 20 kilo kaza goma sha biyu ishirin hamsin tamanin duka dai magana wajen daban-daban wajen magana ishirin to sai yake cewa shi wanda kenan abdulazim albadawi shek abdulazim albadawi wanda ya yi littafin ya ce wa asarau hadisan wala fi bayan dalika wa asarauhu ya ce maganar ko hadisin da ya zama mai inganci a kan bayanin kilo nawa ya kamata ko tsawon tahiyar da za a iya kasarin sallah hadisi mahi inganci kun bayan mahi inganci wa asarahu wanda ya ga magana karara ba shubha a kanta kama kala hafiz fil fatahul bari kama da hafiz bin hajar cikin fatahul bari ya wannan maganar cewa a wannan maganganu hadisi mahi inganci mahi bayani karara kan kilo nawa na kasaru ya ce marawa musulun wa abu dawud min hadisi anas ƙar kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan harja masirata salasta amyal au salasta farasik salla raka'atai wannan ruwa wadda imam musulun ya rutu haka abu dawud abinda yake nasin hadisin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan ya huta bulaguran shin masirta salasta amyal a wasu salasta farasir ta hiya ya ce ta mil uku ko farsaki uku to wannan magana ta anas bin malik cewa mil uku ne ko farsaki uku kenan mai yawan wanne ne farsaki uku to wannan shi ne ka maganar a wannan ƙarancin ruwaya da aka samu ta kawo ya wannan bulaguro to fasahi a dake fasahi uku shi ne kenan mil tara don fasahi guda mil uku ne kenan mil tara misali ka ɗauki kilo mil guda a kilo ɗaya da misali kenan shi da ƙalla ƙasa da kilo ishirin mu ɗauka muke misali kenan kilo goma sha za mu ce sha biyu goma sha biyu an aka ɗauka tara ga wannan ba a kilo mai ce mai ka ce kilo tara a ya yi zonu kilo tara kuma sha biyu da rabi ba a sha ku da rabi tara rabin tara hudu da rabi ko kenan sha ku da rabi sha ku da rabi amma ai akwai yan ƙarin metarori a ƙace dai da ki sha jira misali to wannan wani shi ne aka samu waɗansan ya je wannan bulagurin ya yi ƙasar sallah shi ma ba can aka yi ba ya ce kafin ƙasar sallah sai kun yi tahiyar mil uku kan fasahi uku ba wannan ruwaya babu ruwaya kurin asalin kalmar zagatun fil arab darbu fil arab cewa kun bulagurun har shi sa abdullahi bin umar kamar yadda ibn abi cikin ibn abi shayba abdullahi bin umar ke cewa walau kharajtu min al-qasatu salat inda zan bulagurin mil guda in dai an kira abin bulaguro kurin in dai za a kira ta bulaguro kurin kasar sallah za a yi cewa abin da ya shahara na mil 40 da ake ce da takwas muke ce a nan kilo 81 ruwa da malakawa suka ɗora ta kasar sallah ba a yi sai an yi mil 48 kurin madogarar maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ta asfan ya ta wannan gari ya yi ƙasarin sallah shi kuma wannan garin an listawa mil 48 ne kaga nan ba ta aka yi ba imam malik ko a ce annan sallah salama ya ce ta kun ƙasarin sallah sai kun kai mil 48 ba ka ruwa take ba kurin labari ne ya je wannan garin mai wannan tafiya ya yi ƙasarin sallah kenan wa ya ce inda wa ƙasa da haka ba zai yi ba kuma yana da waya ta anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata tahiya ƙasa da kilo 20 kuma a can ma ƙasarin sallar yayi kinan maganar dokar shubha ta wata ruwaya sai ka aje ta a gegi ya je ƙasa da haka ma ya bulaguro yanzu misali can misali ta ce misali daga nan misali muna zulmin muna muna misali da magana ya ce maka wanda ya je mara iya ƙasarin sallah to ci aka yi a take ta bi ba ko bai ya take ta wata kaya ta samu misali kuma wani misali na gaba da ya je gari kaza wannan garin ga kiran shi amma ba ta shi sahabin ko shi annabin ba inda aka magana cewa ya ce kan ku kasarin sallah ko ta iya kasar sallah sai ta kai mil 48 ba haka magana ta zo ba da haka yan wa a takaice duk abin da za a kira bulaguro za a mai kasar sallah za a tafi kan misalin malamai a yanzu suka rayu irin wannan zamanin sai ta misali yanzu akwai garuruwa a duniya irin su washington irin su tokyo don ta japan wanda za ka iya yin kilo 250 a cikin gari guda kilo 250 a cikin gari guda biyan ke irin tokyo sun ce irin wannan garuruwa ban za ka iya cin kilo 250 tun da a gari ake ba mai cewa bulaguro ne ya yi tanguwa ta kaga a nan ce ko da ka cikin ilimi ba ta kasar zalla don abin ba kuma tauki ba unguwar ta teku ba da ke ta bulaguro amma nan da kilo goma sha biyar biyar an ce an ce bulaguro ne kenan duk inda za a ce bulaguro kudin din sallah ta kama za ka yi ta a biyu a zuhur la'asar ko isha kun ba a buƙatar daga gida ya kace na ɗauko niyyar kasar yanda a gida in za ka yi raka'a hudu ba ya kace ba na nisan da zaman gida raka'a hudu to ita ma ta bulaguran ba a bukatar sai ka ɗauko niyyar daga gida kullum za ka yi kai ɗan bulaguro sallar ka bice kamar yadda a gida hudu ce shi ne kuma magana to wannan shi ne kenan ƙarshen wannan kurin ya taƙaita a nan kurin masafatar ƙasar kurin ya taƙaita a nan kenan kurin in dai an yi bulaguro kurin za a yi ƙasarin sallah illa ruwa ce da aka samu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wannan ruwaya wanda bayanin ya yi tahiya ta mil fasari uku ya kasarin sallah shi kenan sai almodu billazi ya kasuru minu yanzu muna magana rage sallah kasar kenan daga ina ne za ka fara kasarin sallah nan ne bulaguro a tasha ko kuwa sai na huta bayan gari magana kenan ya ce zahara jamhurul ulama illa anna qasar salati yushra'u bi mufaraqat al-hadar wal khuruj min al-balad wa anna dhalika shartun wa la yatimmu hatta yadkhul awla biyutiha yace mahiyyan malamai sun tafi kan cewa kasarin sallah an shar'anta ta daga kabar gida kawuta daga gari za ce da ya kawuta daga wannan garin in dai ka bar gari ne da kake nan ne in sallah ta kama ka a bakin gari kawuta daga gari sallah ta kama sai ka yi ta kuma wannan sharaɗi ne na ingancin sallah in kai biyu kuma ya ce walayatin wannan matsayin ka iya na raka a biyu ba za ka cika ba sai ka sake dawowa farkon gida na wannan gari farkon gida na wannan gari قال ابن منذر ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفار إلا بعد خروجه من المدينة ibn mutum ke cewa ban san ba da wata ruwaya da aka samu ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kasarin sallah a cikin dukkan bulaguro da yayi duk dogaron da yayi bi ba kasarin sallah sai bayan huta daga garin Madina ya ce wa ƙala anas ya kawo ruwa ta anas bin malik ta ruwa da imam bukhari ta muslim ya ruto sauran wurare ya ce ƙala anas sallatu zuhra ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bin madina ta arba'a wa bin hulaifa ta raka'atai anas bin malik ke cewa na sallar azhur tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a madina mun yi raka'a azhur raka'a hudu nan daidai wutar su ne bayan sun yi azaraka hudu da suka huta amma a zulhulefa raka'a biye zulhulefa shine wurin dokan miƙaci na mutanen madina ko da mutumin da ya maka ma'ana in za shi maka madina daga madina in za ka zo maka nan ne wurin miƙaci na mutanen madina da duk wanda ya zo ta biyu ta madina a nan ma raka'a biye kenan nan zulhulefa kamin da ya sha wani abu daga kamar kimiyyar zai shana daga daga wannan daga madina a nan raka a biye magana ke sai almusafiru idza amala qada hajatin wa lam yujma iqamati yaqsuru hatta yakhruj nan dan bulaguro sai ya tsaya a wani gari wasu harkoki bai bini ya zama bai ida ba irin masu zuwa kamar sun san da ya mai wani harkoki zan yi gobe jibi zan yi ba kai da baka zauna ba zama ka je ba za ka harkokinka ne ka dawo ba ni da zama ka zo ba to wannan zai rika kasarin sallah har ya huta daga wannan gari mai hujja kan haka ya ce an jabir ƙar أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة يكاو رواة جابر بن عبد الله رواة أبو داود يروتو شوى النبي صلى الله عليه وسلم يا سيا مدينة كي أتبوك كوانا عشرين iya kasarin sallah kwana 20 yayi turp mahayi taho kasarin sallah yake a tabuk an ita tahiyya mahi tsawo da yi kuma ta ƙarshen kusan ƙarshen bulago da cikin rayuwar shi na abin jihadi ya ce bayan wannan magana ƙalibin ƙayyim ولم يقل صلى الله عليه وسلم للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا قام أكثر من ذلك أن كان رواية تا جابر أنه سلم يا زمنا مدينة إيا أثر صلى أتبوك يا زمنا أتبوك إيا أثر صلى to nan iya aka ce kenan kwana 20 za a yi shi mun kai muke cewa shi annabi da ya wannan kwana 20 bai gaya ma ba al'ummar shi da cewa kan mutum ya kasarin sallah in ya huce 20 kin shi ne ya faɗa 20 ya kasan sallah amma ba ta yi bata daga yawa daga 20 an ƙare shi nan ta kama ya 20 yana ƙasarin sallah kuma da 20 ya hutu daga ibar tabuka don kasan ba su zo ba inda aka yi tsamanin za ba su zo ba ita washi nan kwana 20 ya yi a wurin ya ce walatin اتفقت إقامته هذه المدة وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستطيع ولا عادل على الإقامة بذلك الموضع yace wannan tsayawa da ya yi tsawon wannan kwanaki da wannan tsaya da halin bulaguro batta huta daga hukuncin bulaguro ko kwana jirin ne kana nan dan bulaguro ya ce tsarin amkasarar wannan ta yi taka ta yi tsawo ko kuwa gajera ce shi dai tana nan a matsayin dan bulaguro in dai kai ba dan garin ba ne zakana garin mustafin wala ajiyar da kama ba zaman nan ba ne ba kuma kai ba kanin zama ba a wannan wurin to kana nan matsayin dan bulaguro haka ibn qayyim ka wannan magana yace fa in azama iqamata atamma ba'da 19 yace a wannan magana nan an bukata ibn qayyim shi mai tsaya kana magana idan mutum yayi niyyar zama na abin so kawo kai kai niyyar zama zaka shantake to shine sai ya kawo maganar cewa in kai kwana goma sha tara sai ka cika kama kan ibn abbas nan shi ma ya yi magana ne da maganar abdullahi bin abbas shi ma ga abin da ya wajen bace ba ne bace ga abin da ya dogara shi ibn abbas shi ne ya wannan hukumci ibn abbas ya ce a kamar da sallallahu alaihi wasallam tisa'ata ashara ya kaso a nasarar ya zauna yana kasarin sallah kwana goma sha tara ta magana ta buga kasan an sa ranar fita ko ranar fusta ranar wata sa ranar wuta ciki amma dai magana ta bukan sha tara ya yi wannan kwanaki ya kasuru iya rage sallah ibn abbas ke cewa na hannu idan safarna tisa'ata ashar kasarna wa in zidina atamamna yace shi ne balaguro ibn abbas yace in muka balaguro kwana goma sha tara muna kasarin sallah idan muka kara a sha tara yau mu cika wannan abdullahi bin abbas abin da yake yi kenan duka da wannan gaskiyar magana shi ne yake haka nan an samu wasu sahabbai irin su anas bin malik don suka bude kasashen indiya kasashen rasha kacan sahabbai suka addini da kan suka je suka yi jihadi a kai tanguwa to irin wannan akwai suke zuwa za a ce misali za su ce daidai sanyi irin wannan dozin suke na nan wanda akwai daga an tabbatar wannan na jikin za ta yi watanni kafin ta rushe su kuma sun kuma gida ba daman zama ake zaman dirkin ake a yi jira daman zama an zana watanni ne za su zamana a wannan wuri suna jira haƙin narke amma tsawon kwanakin da za su yi ko watanni kusan sanda suke don musu ne zama ba shi ne imamu turmuzi cikin littafin shi cikin sunakin shi ya ka irin maganganu na masahaba ta malikiya da shafi'iya hambaliya kwana hudu wasu ce a ya ka wannan ruwa ta kwana goma sha wata ruwa ta ta wani sha tara sai a nan yake ka magana abu guda wanda wannan kowata mazahaba an yi tufaƙi ka je wani gari wasu harkoki baka yi min maganar zama zan yi kwana kaza irin cewa gobe zan kare jibi zan kare za mu tawo gobe to wannan ittifaqi ne kowa ya yarda duk mazaban nan za ka yi ko da ya ce ko da za ka yi shekaru ba shekara ɗaya ba ko shekara nawa za ka yi tun da kana fatar kullum za ka wuta ka ta gabar garin ko shekaru za ka yi wannan ba saɓani za ka yi ƙasarin sallah inda ake saɓani na san daman na huce wata guda ko wata biyu ce wasu ce a an kawace kwana su suka malaka ta suke kwana hudu dan wa kwana hudu ba shi ba ne ba cewa wai hujja ce domin masu kawo magana kwana hudu wai magana na zamani annabi ya ce wa mutanen wannan muhajirai kasu wuce kwana uku a garin a garin makka ko magana ce ba kunta kwana uku ce shi ka amma to ɗan wakaci alkace inda haka na ya yi wannan kwanakin iya kasarin sallah kaga ta buɗe maka da yi wata ruwa sha biyu wata sha takwas dindin inda ya ci bulaguran shi babu inda ya je ya ce a daga yau kwana kaza mu cika kuma da ma'asarar maganar sallar ta ƙasar kun ana magana akan bulaguro ne da haka zai magana mai kari wanda ana yake magana a kanta kurin in dai ba zama ka zo ba ka zo ka yi wasu harkoki ka koma kana matsayin ɗan bulaguro illa masa'ala guda cewa kana bulaguron amma inda ka samu limami ɗan gari mazaunin gari ya misali in maka jami'in nuni koko an goma ko sallah ta jami'i kana dama iya ma cikin sunna ka bi wannan liman mazaunin gida ka cika sallah amma in ka zo masauki in ta kama kai daya kai kasar sallaka haka magana take in za ka yi da jami'i ya kai kasar ya ka cika haka abdullahi bin abbas haka abdullahi bin umar suka ce shine sunnan baban qasim in kana ta da limamin gari kai dan balagoro ka cika in ta kama kai daya a masaukin ka ko tsakanin ku balagoro sai ku yi kasar sallah wannan shine kuma magana mai gamsuwa kan mas'ala yanzu bayan maganar sai magana ta aljama'u baina salatain gama sallah biyu gama sallah biyu kenan gama azhur la'asar ko magariba da isha gama wa'annan salloli guda biyu a lokaci guda asbabu nan yaka menene sababin da ke sa a gama sallah guda biyu sai kawo zai jero maka kenan sabubban da suke sa a gama sallah biyu ya ce a safar bulaguro kenan bulaguro iya sa a a yi jami'in sallah an anas qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ta qabla an taziga shams akhara zuhra ila waqt al-asr ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتهل صلى الزور ثم ركب hujja ta farko da ya ce ma dalilin bulaguro daga anas bin malik radiyallahu an yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idar tahal qabla an taziqa shams in ya hau ya sirdi kahin rana ta gitta tsakiyar sama kenan kahin azur inda tahiya ta kama kahin azur ta yi to anan zai hau abin hawan shi akhar zuwa ila waqtil asar ita azur in ta zo bai yin ta a farkon lokaci sai jinkirta ta hatta kai lokacin asar ya tahe shi dan azur ta bata yi bai hau in ta zo kin bai sabka sai ya ci gaba da tahiya har la'asar ta yi thumma nazal in la'asar ta yi sai sabko fa jama'a bainahuma sai gama tsakanin azuhur da la'asar amma fa'iza za ka ta shams kabar an yartahin amma inda tahiya ta kama rana ta gushe daga tsakiyar sama kenan azuhur ta yi kahin ya lodi kahin ya hau kenan to a nan sallar zuhura su marakin sai sallaci azuhur kuma sai ya hau dabbar shi ci gaba tahiya kaga a nan babu jam'in azur a wannan wuri za mu ga inda aka yi jam'in da azur da asaki a wannan wuri a nan menene maganar yanzu an yi da zai magana ta gaba himmaka magana himmaka ma insha Allah nan da yake da mun samu ruwaya ta yayi jam'in azur la'asar inda zai inda ya tashi kahin lokaci ya sabka a ƙarshen lokacin azur a lokacin la'asar ya sabka ya gama azur la'asar amma in zai tashi azur ta yi sai azur kadai sai hau dabba shi na kenan babu jami'a wani wurin wannan kenan mu rike wannan ruwa da imam bukhari ya rawato muslim ya rawato da sauran wurare wa an mu'az wata ruwa daban ta mu'az bin jabal ruwa da abu dawud ya rawato haka imam nasa'i haka muslim ya kawo bangare daga cikin ta haka ibnu majah yace wa an mu'az anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليه فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زوال الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار يتي معاذ بن جبل كيتي رضي الله عنه annabi sallallahu alaihi wasallam kana shigar tabuk iya yakin tabuka yakin tabuka da aka yi ga ha abin da yake yi da dogon tafiya ce kilo yan kusan 700 ta kai kilo 700 kuma ga zahir rana yace idar tahal qabl an tazika shams in zai hau dabba za a yi lodi a ci gaba tahiya in tahiyar ta kama za a yi kahin hudo kayan tsaki ran kayan ta ba tsakiyar sama kenan kayan takakata kayan karkatar rana kenan kenan kayan azar kenan in zai hau kayan karkata rana kayan azar ta yi akhar zuhura sai jinkirta azur bayinta sai ita ta ita ta yishi hatta jama'a lil asar har sai ya kai azhur lokacin la'asar anan kuma sai sallin ma jami'an sai sallaci azhur da la'asar gaba daya a lokacin la'asar wa idar tala ba'd zawj shams amma idan ya yi hau bayan rana ta karkata daga tsakiya kenan azur ta yi a nan sallar zuhura wal asar jami'an sun masar kan saɓanin can a nan sai ya gama azuhur da la'asar gaba ɗaya kuma sai ya ci gaba da tahiya kinan wa a nan za ka kenan sauƙin al'amarin musulunci da kullum ana ba da sauƙi ne ga musulunci ga musulmi ba matsala al'amarin in ta kama kayan arzuhur ka tashi a magana makarin ta hiya kan tsaya har la'asar ta yi ya ka sabka ka yi arzuhur da la'asar in kuma za ka tashi arzuhur ta yi maka yawan tsayawa an baka dama ka yi arzuhur ka yi la'asar kuma ka hau abin haka yi tahiya wannan kenan ya ce wa kana idar ta hala kabal magarib kuma ta magariba da an sha kenan in zai hau abin hawa shi kahin magariba ta yi a nan ma akharar magariba hatta saliha ma'al isha ita ma magariba sai jinkirta ta iya tahiya iya tahiya bai magaribal har sai isha ta yi sai isha ta yi kenan ya yi tare da isa sallar isha kenan magaribal tun da daman bata yi ba magarba ta bi hau kenan zai cika tahiyya har sai kata lokacin isha sai magarba da isha tare wa idar tahala ba'd al-maghrib inda kuma ya hau abin hawa bayan magariba ta yi ran ta fada a nan ajjalar isha sai gaggauta ya gaggauta isha kenan ya kawo ta lokacin magariba fasalla ma'al magarib kenan sai gaggauta da isha ya kawo ta ya yi ta tare da magariba don a nan kenan misali a yanzu irin da ya samu wani lokaci a yi ta rigima tsakanin durobin kar da yan bulaguro ko dukan duroba ma wani mazan kama addini ne ya tada ma duroba hankali a zauta ya tsaya in kuna tahiya a cikin kar misali kuna tahiya a cikin kar ko cikin mota ku azur kayan ta ko cikin mota to ko da azur ta yi ba a cewa dole kun sa kan lokacin azur ku yi sallah a amma ku dama ku yi ta tahiya ka ku tsaya har ku kai azur lokacin la'asar kayan misali yanzu da wuya a yi tahiya misali a kar a kasa tsayawa tun da sahi tun da azawa kasa da tsarautar asar ka yanzu misali yanzu misali an huta daga nan ka imani dai ko ba tsaya ba dai an tsaya zuwa doso ko dogon dutse kaga misali dai kenan dai in la'asar ma ta ba matsala komi ka ku tada ma duro hankali ya tsaya lokacin azawa kuna da dama ku yi ta tahiya har la'asar ta yi in ma hudu ce hudu wani abu in an sabka ko misali an hutu daga na yi misali zaba mara misali din dai ta ake an zo maradi zuwa ƙarfi hudu da asan kenan kun zo maradi ku sabka misali ku yi azur ku yi azur kuma a daidai kuka yi ba matsala ko in kuwa misali yanzu za mu misali za mu nemi misali mun sabka amma misali ma dawo kwakwanni azur ta yi kenan tun daga nan inda azur ta yi za mu tashi a mashirkar an ba mu dama a nan mu yi sallar azuhur da la'asar shi kenan ta yi a kurin a nan a kwanni ko a madawa sai mu yi azur mu yi la'asar kayan cikar shi ke nan shiga mana mutane mu ba mu dama sallah da ɗauke mana ta ƙare ya ta cin tuwo ko albana daban da hutu daban amma dai sallah an baka dama ka kawo la'asar lokacin azur ko ku shi ake shi jami'in takadim jami'in takadim shine ka kawo la'asar ka yi ta a lokacin azur jami'in ta'khir amma ka dama ka jinkirta azhur in kana dama kai ta tayyaka haka kai ta lokacin la'asar kenan ka jinkirta azhur ka kai ta lokacin la'asar masu musulunci kenan haka misali magariba ta yi kun kamo hanya za ku isa kuna da dama ku yi tafiya har ku je gida ku yi magariba da isha an kuwa misali an tsaya a wani tasha a wani wuri daidai magariba ta yi shikenan a nan he ku yi magariba ku yi isha a je gida shikenan a je gida sai hutawa shi dai abin dai ba kunci wannan shine yan wasu saukin musulunci wanda nan wasu kamar sun sani malikiya suna masa'alar jam'a suri na jam'a suri me suke da jam'a suri kenan wai ɗan za ka yi azuwar sai a ce ba ce ƙarshen azur ba kenan wai ƙarshen azur kan da azur kana yi la'asar ta yi sai ka yi la'asar gab in magariba ta jami'in suri ka zo ƙarshen magariba tana kayan ta ƙara ka hudu ka ƙara ka hudu isha ta yi malamai ka ce wannan mas'ala ai aiki ba karamin aiki bane ba aka ce kan ba ba magana kuma ce to zuwa wani zai tsaya hadda je raka'a hudu asar abu ne mai wahala kana mutane aikin da bisa iyawa ka ce mutum zai iya haddade raka a hudu daga an kawo raka hudu lafiyar ta yi ko raka uku an kawo bishiya ta yi abu ne mai wahala ga ɗanu gaskiya kuma anan kenan ba masu ingina ba masu ingina ba masu ingina ka ciya ba masu ingina gaskiya zahirin sarki musulunci zahirin magana kurin tana nan a wurinta annabi ya yi azuhur a lokacin ya azuhur da la'asar a lokacin azuhur ya gama azuhur la'asar a cikin lokacin azuhur ya ta kurin haka nasu yanzu haka ya kai azuhur lokacin la'asar karar abin haka a yi wani duk ba kai wahala ne za a sha wahala gaskiyar magana ko abu na mai wahalan ma yiwuwa ga ɗan adam wannan lissahin ga kowa ya dai kwaye ma aikin da wani gaskace dan wannan da kuma muna magana aikin zahirin magana kurin kanta muke kurin kana da dama ba ba wani suri ba kurin kai azhur da la'asar in za ka yi bulaguro ko kana cikin bulaguro za ka shiga za ka hau abin hawanka jirgi ne mota ne kurin a nan in dai lokacin sallah ɗaya ya yi kana da dama ka yi azur kinka ka yi la'asar ka hau abin hawa shi kenan in kuma kana tafiya ba ta ka tsaya ka ci ta tafiyar ka kana da dama haka kai lokacin la'asar kai gama guda biyu kai haka magarba da isha haka azur la'asar wannan kenan yanzu nan mun ya ce akwai sababin da yake sa a jami'in sallah ko yanzu nan mun ji sababin bulaguro sai kuma sababi na biyu ya ce a shabi'i da bako wa'anun wata ruwaya daga mu'az bin jabal shi wa'annuhum suwa ke mu'az da sauran sahabbai kharaju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ama tabuk فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر صلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا yace wata ran sun ce ba su ce huta da suka yi zuwa tabuka shagar tabuka tare annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya jama'u bainar zuhur al'asar yana hada a zuhur da la'asar da magariba da isha yace wata rana ya yi jinkiri kwarai sun makara da fasallar zuhur al'asar jami'an sai ya hutu ya gama a zuhur da la'asar gaba daya sun madakal ya sake shiga sun makara da sai ya hutu kuma fasallala magarib wal isha ta bi salatin magariba da isha gaba daya nan me yayi fa'ida kai wannan ruwaya dakhala summa kharaja akwai masu ganin cewa in kuna tahiya in kun je destination inda za ku sai mun je maradi ko niyame ko kano ko ina dai mun je masarka to suna ga ce ai anan ba a jami'in sallah akwai magana ko akwai magana musu kai tsayinta kenan tunda an sauka wuri guda to sai kama ruwaya kin annabi sallallahu alaihi wasallam iya ɗakin shi kubban shi a zamanin aiki har ma iya cikin ɗakin bai fito ba da gangan eh da gangan ya jinkirta ta daga baya ya fito daga ɗakin ya fita shi ne malaka na hidi gaban gari ya shiga wata daga ɗakin kubban shi kenan daga jinkina kenan anan a sabke a wuri guda a sabke a wuri guda ana jami'in sallah guda ba sai a kan hanya ba ne ba kun je masarkar garin da za ku je kuna can kuna da dama ku ji jami'in tsaye wuta akhir kuma nan a ce wani zai gyara ku misali yanzu muna zuwa misali wani iya misali muna wani wani ranyo ne ko na abu daban muna ga cewa yanzu gwanda mu yi taron yin mu yi ta zama mu yi ta tabtar namu har mu kai lokacin la'asari har gyara mu ko ka mu ta wata kasa mu ce kai yanzu na zau ta yi wani makama daga biyu ko ne kuna dama ku yi kuna dama ku yi ta kasance ta akhir yadda abinda zai masu sauki gurin kuna da dama ku yi a farkon lokaci alzuhur ku yi alzuhur la'asar ku shiga wajen zaman ku ko ku bari ku ta zaman ku ta zaman ku har lokacin kenan la'asar yayi ku yi la'asar da wannan da azhur wannan shine magana ta kan abu yace haka yi kenan magaraba ma kuna dama ku yi haka nan ko da kuna sabke a wuri guda wannan shine mas'alar inda wannan abin ke sauƙi musulunci ana tahiya ana iya yi kuma an an saba kama a masabki kuna da dama ku ga musalla guda biyu ku yi sai ya ce almatar to cikin sababi na biyu abinda sa ƙasar sallah akwai dalilin ruwa almatar ruwa na sama kenan annafi أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه nan wai mun sa kama ga dan sahabbai dan kaka ce wasu ƴan ba suke idan misali shugabanni da ke a kasan ada misali aka ce gwamna shine liman ba liman da ba shine liman kuma aminu mun shine liman duka kawai na shugaba shine liman yanzu ne sallah daban shugabanni daban a yanzu shugabanni yanzu sallah daban su daban a zo ana ranyan a yi a zo al'adar magabar isha suna suna suna tattaunawa adad nijar kenan wanda sun a cikin tsarin mu wai ba magana ba magana sallah wannan haka ne tsarin tsarin to shi ne muke yan wa kullum a gane irin lamarin Allah ka masu gyara Allah ka masu gyaran abin gaskiya sun za a fata amma abu ne gaskiya wanda akwai aibu ga abin da rauni ku musulmi ne lamarin sallah abin da zaman kanshi a ce dukkan wani zama namu na ƙasa ko gaba ɗaya ku sallah bata lokaci amma akwai lokacin akwai lokacin shan kafe eh akwai lokacin shan kafe ba tuwo ba ba tuwo ba shan kafe akwai lokacin shi eh akwai post kafe eh a ciki akwai post kafe ko a zo a sha kafe amma mun sallah sai Allah kawo masu gyara gaskiya bukata gyara ya bukata gyara kwarai da maganar misali ta misali yawan misalin ziyara zaka zuwa makarantunmu abin a kan abin a kan gyara shi kuwa ba koya da kowa zaka zuwa makarantun yan yara wai cewa babu a kunutar karasiyon amma ba su da lokacin sallah a zuwa la'asar ta yi a zuwa tun asar ko da wani examen babu lokacin sallah kaga wannan kada ya biya matsala gyara mu a ji kuna a tsaye da lokacin sallah ina kamar lokacin shan kafe lokacin recreation lokacin hutu pause a yi lokacin sallah mintin sha biyar yasa me zai cutar mu me zai cuce ka me zai cutar da mu aka yi lokaci ba matsala komi ba matsala komi kun dai mu ne kwarar rauni ne kwarar abu na mai yiwuwa rauni iya gaya mana nan kasashen wani namu ne na yamma sana bulago cewa lokacin sallah ya ga audu alakwal lokacin sallah iya laksa tana yi ko ya ga audu alakwal suna sallah alakwal ba su kai mana mu a yawan musulmi amma lokacin sallah ko amudu sun yi sahu alakol suna sahu sallah suna sallah da limanta gaba mun gara mumi na wata Allah Allah kama su gyara su gyara to musulmi na magana yan wa akan samu san ziyara irin wannan lokacin misali kai ba an baka dama ba ka huto ka yi sallah iya wani examen iya ba bata maka karatun gaba da kai kana dama ka yi jam'i eh kana da dama misali asalin aka examen kayan tsakatun shekara nawa an zo wajen examen za a barka za a maza ma illa kana da dama ka yi arzurin la'asar ka shiga sal eh ba wani matsala komai tana dama ba wanda ce kaza zan zama ga ruwa ta gaba ta bin abbas tare da allah rushe ummatahu da abin zai kawo maka cikas a rayuwarka matsala tana dama ka yi jami'a kan shi insha Allah zamu ga gaban insha Allah yanzu dai nan magana an san abdullahi bin umar shi ma in za a yi da sauran shugabanni shi ma yana bin su a yi jami'in da shi wa an hisham bin urwa anna abahu urwa wa sa'id bin musayyib bin musayyib wa ababakar bin abdurrahman bin haris bin hisham bin mughira al-makhazumi كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في ليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكروا ذلك يا كما كونا مقاباتا wanda su urwata bin zubair sa'id bin musayyib abubakar bin abdurrahman bin hal bin sham duka wannan suna gama sallar magariba da isha a wani duk daren da yake da misali da ruwa da dare kuma ga ruwa dan suka hada sallah guda biyu kuma a samu ɗaya ba cikin zaɓen manzan su inkari a wannan ba a yi ina abu ne kusan kowa sun da shi ba mai inkari yin wannan aikin jami'in sallah dalilin ruwa وعن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان مطر يكاو تشوى عمر بن عبد العزيز شيما يا جمع كان مغربا da isha in akwai ruwa dalilin ruwa bayan wannan ya ce wa ina sai ibn musayyib wa urwa ibn zubair wa ababakar bin abdul bin abdurrahman wa mashakata zalika zaman kanu salluna ma'ahum wala yankiru zalika wannan abin da suke wai duk wa'annan magabata da aka jero su sa'id ibn musayyib ibn ibn zubair abubakar ibn abdurrahman da latijawan shekhunan wannan zamanin suna sallah tare da su ba mai inkari kai kusan abu ne lokacin magabata sabbin tabi'ai abin da haka ake yi ba wani magana matsala kan shi wa an ibn abbas qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر وعنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كيتشوا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar az-zuhur da la'asar gaba daya yayi ta tare yayi magariba da isha tare fi gaira khawfin wala safar ba wani maganar tsoro ko bulaguro a ina ne sai ka ruwa ta gaba cewa ranar ya gama wannan sallah jama'a su sallama bayan zuwa al'asar wal maghrib wal isha bil madinati annabi ya wannan ya gama wannan sallah az-zuhr da al'asar magriba da isha bil a madina fi gaira khawfin wala matar ba tsoro ba magana bulagu ba magana ruwa wannan cikin sai musulun an mai tambaya maza da zalika da ya haka me manufan maganar ya ce arada Allah ya hurja ummata kenan nan annabi ya shar'anta haka ne ya ce don ɗauke kumci ga al'umma shi kenan duk halin ƙarshen wannan ruwa ne malamai ke cewa ba wai kullum ba kan a da wannan karantawa ce dalilin ana iya yi ibn abbas ke bada magana ma'anar magana kenan duk abin da zai kawo kumci in za ka raba kenan kana buƙatar haɗawal to akwai sauƙi karantarwa ce ta shar'anta gama azur la'asar da magariba da isha in za an yi ma sauƙi in ana gudun wata wahala gare ka sai ta ƙarshen wannan kice kenan kamar maganar examen kin ne a maganar wata aikin ka ne duk abin da zai kawo matsala ba kullum ba daban zai kawo maka matsala in ka ce za ka raba ko a lokacinta kana da dama ka gama a zuhur la'asar ka yi su a lokacin ɗaya in ma ta ƙadim in ma ta akhir ka dama ka gama magariba da isha in ma ta ƙadim in ma ta akhir duk da cewa littawar malikiya an samu matsala a nan su a can wai jam'i sun yi da a lokacin ruwa amma sai magariba da isha shi ke amma da gaskiya nisan hadisi sun tabbata ƙara annabi ya gama a zuhur la'asar magana ba ishe ba magana wariya kenan a takaice alƙashin wannan ruwaya wanda wani zai ci a akwai masu ya ayo kenan kun haka mai zai kana asar asar shi malamai ke cakaman albani ke cewa sauran malamai shi me aka ce salaf ko salafiya in za ka fahimci wata wani hadisi ko aya kar ta saba ma fiqihun magabata na kwarai su an ce su sahabbai da magabata na kwarai ba haka ba kullum dan san su jagoran suke suke gama sallah amma duk wani abu da ya gito kan ba da ibn abbas sai duk abin da ya gito muku na matsala in za a raba a shine kenan kuka samu damar gama sallah guda biyu shine fiqhu magabata kan wannan magana ta hada azul la'asar magriba da isha ba kayyade ba koma menene in zai kawo muku matsala raba sallah a ce zai misali akwai misali ya misali akwai kaka mijiya mara lafiya akwai lokacin zai ji shi gam wacce zai ji ya wuce da hankalin shi akwai irin wani abun to yau an ce irin wannan ma kana rashin lafiya ka kana tsoron in ka ce ka raba ka sa matsala sai ka yi sallar ka a lokacin ta hurgu da ka kan kana dama kai ko man lafiya akwai masu masu lafiya wanda suka samu matsala ta rashin lafiya in ce sallar ko shi a lokaci zai samu matsala iyawa sai an ta ko matsala da yawa dai to duk dai wani abin da zai kawo ƙarshen wannan ruwaya zai kawo maka kumci wajen rabawa kana da dama ka gama azul la'asar kai wannan abin da kake kan shi sai ya ce wa huwa yash'ar anna al-jama'a lil matar kana ma'rufan fi ahd an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa law lam yakun kadhalik lama kanat thammata fa'idatun min nafil matar ka sabab mudarrar lil jama'i nan magana da yake kawowa wannan magana kamar albani albani magana cikin ragalil cikin ragalil albani kana magana albani ke cewa shi ma nan kata ne wannan hadisai suna sa ma ka ji cewa ka san da cewa ashe haɗa sallah don saboda ruwa abu ne annabi yana dare an san da shi shi yasa ya ce suka aka magana an yi wannan abin babu ruwa babu tsoro kenan yadda aka san akwai sallah dalilin tsoro a gama ko ruwa kenan abu ne sannan ne annabi sallallahu alaihi cewa ana jam'in sa dalilin ruwa sai suka maka amma a nan a wannan halin an yi babu ruwan babu tsoro shi wannan magana ce inda har cewa ba a san jami'i ba dalilin ruwa mai zai kawo maganar a gaba shi da tsoro kenan daman an akwai maganar to amma a wannan halin aka samu ya yi shi min gaira khafin wala matar min ta wace min gaira khafin wala safa babu tsoro kai babu tsoro babu lagoro in asa gina akwai jam'i dama abu na gudu ko a tsoro ko akwai takirin da ka magana ruwa wanda shine hujjar cewa yin jam'i da ruwa dalilin ruwa akwai shi kuma nan ba ruwa kaɗai mun bayan da muka yi dukkan abin da ka matsala wajen haɗuwa a sallar yace alhajatul arida bayan wani shi bayan da zai maka shi bayan da ne ne kashi cewa wata bukata ta bujuro maka yanzu wani abu daban ya bujuro maka na bukatar hadawar shine hajatul arida wata bukata da ta bujuro an ibn abbas qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك فقال سألت ابن, سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحد من أمتي magana gidan kan taɗar kenan wannan ruwa cikin akwai cikin musulun wannan ruwa ta ibn abbas ta yi bada labarin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sallaci a zuhur da la'asar gaba ɗaya tare su kuma a madina figar kofin wala safar ba tsoro ba bulaguro sai abu zubar ke cewa na tambasa ibn musayib ni mafi a zaraka don me annabi don me haka na annabi don me ya gama sallar a zuhur la'asar kuma isha a madina ba tsoro ba bulaguro don me ya haka na sai sai ke ce mishi na tambayi ibn abbas irin tambayar da kamun na abdullahi ibn abbas ita me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan jam'in sallah a garin madina ya ce mini arad allah yuhruj ahada min ummati iya so ne kai sanya kumci ga ɗaya cikin al'umma shi kai sama ko kumci kenan ba da wata dama ce nan shine kenan tarjamar da yi kenan duk wata bukata ta bujuro maka ta gama sallah zai fi gyara ka rabawa ko matsala gare ka wannan dama tana kanka kan wannan magana duk inda ka shiga wani hali raba sallah zai maka matsala to sai kai wannan wa anu wata ruwa ta bin abbas yake kala yake cewa jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bain zuhur wal asr والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر كلا ابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته تنتهي مكان مكي بايتي دي رواية تيساك كاوا تيوا ابن عباس كي جامع زان صلى الله عليه وسلم يا هذا أزور العصر المغرب العشاء كي نكون بيبيو كان بايتي جميعا كي أزور العصر تاري مغرب العشاء تاري كن باب الأورو باب باب روا هي ولك ابن عباس me ke nihi da ya haka ya ce a rada Allah yi hurja ummata iya nihi ne kai ya sa kumci a cikin al'ummar shi ƙwalar imamun nawoyi fishar musulun wa zahaba jama'atun min al'a'immat ila jawazir jama'i fil hadar lil haja liman la tafidhu ada yace idan wannan wuce kishin musulmi ka magana cewa da dama jama'a daga cikin magabata sun tahi akan halitta gama sallah a gida don wata bukata da ta bujuro ba kullum ba kai haka a wani abu ne ya bujuro kai wa qawl ibn sirin wa ashhab min ashab malik wa kawa khatabi an qaffal wa shashi shashi al-kabir min ashab shafi'i ana bi ishaq al-marwizi an jama'at min ashab al-hadith wannan magana wai ba ya kama maka bayan wa'annan ya kama maka wasu malamai cikin magabata sai bin sirin hatta ashab cikin malikawa hatta me ya kaka san ita kullum muna bayanin su magabata na malikiya ba cewa ba kuma malikiya ce kadai ba suna aiki da mai karin hujja suna kan malikiya kuma duk abin da ya bujiro da hujja mai kwari ta saba malikiya sai ta zama kan malikiya sai ta tsaki wata sabuwa wannan haka yake cikin magabata duka ko ta mazaba ma wannan irin namu na yanzu kana wata ma'ana wani abu cikin malikiya sai ga ruwaya hadisi ya inganta amma ya saba ma ya ci kawo da fi'in malikiya sai su ce a mu muna kan hadisi kawo shi ne halaka muna nan kan kan malikiya masu za su ga ruwaya ta inganta annabi ya ce kaza ka bar ta ka ce ka rike masa ba to wannan shine aka ce kai maka kallon malikin ba ka saba imam malik na kana imam malik ba haka bake kuma ka saba imam malik ya rubuta a rayuwar shi duk abin da ya hudi na hukumci sa ruwa ta saba ma nasan maganar shi a rike hadisi ke duk wanda zai ce ga nasan hadisi ya zo ya bar hadisi ya kai malikiya a na ban dubai cikin malikawa na kwarai ya zama jabin malikiya ne jabin ne a cikin malikiya ba na kwarai ba ne ba ba malikin kirki iya aiki da hadisi abin da ta fata sai za ka irin sauran malaman masala da yawa gani ga su masala da yawa amma ga malikiya ta ce kaza amma sai a nan ga hadisi sai su riƙe hadisin kuma suna cikin malikawa ba malikawa nan jama'a na kirki malika masu da tawayi na malikiya ba na bayan yan kama kama kurin ba su ba wannan ga dukkan ta haka suke haka suke magabata magabata nan timanu malamin nan kusa na wannan wanda yake na yake ce masarafin dilala ɗaya cikin malamai masu hada da masu kare malikiya bai tsara ka cikin tahin ɗauko littafin yake ɗauko shi da wakan ta shi tayi ne na malikiya shirin sala ne shirin sala ne malamin amma iya aiki da dalilin hadisi kamar nake ne to shi wani malamin da yake kare malikiya da suna iya faɗa akan iya bar hadisi ya ce su rike malikiya ya ɗauko littafin ya karanta mutane to bai san ba malamar malamin shi ya ƙibin malamin iya ki da ruwan ta inganta ya fara aji littafin ya fara kasa ida shi shi zo ya ce eh haka yake a malikiya amma gaskiya ga hadisi magana hadisi ta shiga zama gaba sai sai zo ya tsaya misali yanzu ya kawo matsala ta wanda ya sha azumi da mantuwa sai arsar aka ce in na fila ce shi kenan bai ramawa amma gane farilla banda farilla sai ki ce to a nan wannan magana ta maliki ko imam malik cewa bambanta mantuwa a bambanta nafila da farilla ya ce ban san ba da miman maliki dogara ya ce ban san wata madogara ba ya ce gaskiya a nan magana mai karhi abinda ya zo a ruwa ya ingantatta raƙun dai mantuwa ce da farilla da nafila duk ɗaya ba a ramawa duk wanda ya ci abinci ko ya sha ya ce da mantuwa bai ramawa ya kawo ruwan hadisai wanda suke kawo nassin fi ramadana dan an ce fara ko yace duk wanda cikin watan ramadan ko a wace ba rama ba kafara ya kawo ruwan wani ingantattu da ayoyin hadisi wanda ya dogara kan maliki ne mace anan babu hujja ga malikiya muna nan kan hadisi sai wannan shine halin malaman malikiya na kwarai magabata duk in suka suna kan malikiyar su amma duk inda ruwaya ta zo ta tabbata manzala ce kaza to suna gabatar da ruwayar hadisi akan magana kowane ne sai ka ga kantar wannan wannan ta mutu aziz ta wilayatun aqwal kaman gano irin na malamai amma ya zabi guda Allah ta muke mu yan wannan ya kawo wannan mangane wani magabata duka wannan wai suna kan cewa ya halitta a jami'in sallah guda biyu a gida inda bukata ta kama kuma ce wannan khataru ibn munzir wa yu'ayyidu zahir ibn abbas kuma ibn munzir ma kan wannan maganganu yake na malaman hadisi kuma yace iya karewa magana ibn abbas zahir ibn abbas na cewa arada allah yurji ummata falam yu'allilu bi maradin wala ghairihi ibn abbas kuma ce annabi dai haka nan sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah guda biyu kowace yace da annabi dan ya dauki kumci ga al'ummar shi bai ka ba sai da rashin lafiya ko dan wani bulaguro a kurin cayi yayi haka dan dauki kumci ga al'ummar shi kenan a takaice karshen karatunmu in mutum ya shiga wata duk halin da ka shiga ka buƙaci jami'in sallah guda biyu zai da kyau kumci an baka dama ka yi a zuhur la'asar ce magarba isha ce da ittifaqin wa'annan malamin da muka ambata magabata Allah mana muwafaqa da kwarai kurakurai Allah gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته